تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau ranar alhamishi 25 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 30 ga watan biyar miladiya ta 2019 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin suratul zumar a jiya mun tsaya aya ta 54 wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 55 mun ji yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankalin bayi akan cewa ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayi da waɗanda suka yi barna suka aikata abubuwan da ba daidai ba suka aikata abin da zuciyarsu ta raya musu Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kar ku yayi kar ku debe tsammahani bara kar ku yanke tsammahani daga rahmar Allah subhanahu wataala saboda shi Allah yaghfiru dhunuba jami'an yana gafarta zunubai ne gaba daya sannan kuma ubangiji subhanahu wataala innahu lalle shi huwa shine al-ghafuru mai gafara ar-rahim bi rahmah sannan ya ce wa alimu ila rabbiku ku karkata ku kowa zuwa ga ubangiji ku aslimu lahu ku be ka wuya zuwa ga Allah min qabli an ya'tiyakum al'azab tin kahin lokacin da azaba za ta zo muku a min qabli an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsaru sannan ba ku da wanda zai iya taimaka muku ya hana ku akan wannan azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala ta tabbata akan ku za mu tashi aya ta hamsin da biyar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrattu fi jalbi Allah wa in kuntu la min as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu min al-muttaqin aw taqula 'ina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أتكين جير وبعنا وعدنا آيوي وبنجي سبحانه وتعالى yake cewa ittabi'u ma unzila ilaykum ko kuma ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum Allah ya ce ku bi ubayina mi za ku bi ahsana ma unzila ilaykum bi ma'ana ku bi alqur'ani mai girma duk abin da yake halal a cikin alkur'ani mai girma to kuma ku halatta shi sannan kuma duk abin da yake haramun ne a cikin alkur'ani kuma ku haramta shi wannan shine ma'anar ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kenan ku bi kyakkyawan abin da aka sabko muku daga ubangiji ku wanda shine alkur'ani mai girma sannan kuma anan ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin masu imani ne cewa ba su kirkira ba a abin da ake bukata shine su bi abin da aka sabkar daga ubangiji su su bi kenan ba su kirkira ba ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum to wannan shine abin da umarnin da Allah subhanahu wataala yi a daidai lokacin da mai tambaya zai iya tambaya in ba a bi kuma me zai biyo baya shine Allah yake jan hankali cewa akwai abin da zai biyo baya idan mutane ba su bi ba idan ba ku bi abin da aka sabkar daga wajen ubangijin ku ba to tabbas akwai kuma azabar Allah subhanahu wata'ala za ta zo kuma wannan azabar idan ta zo ubangiji subhanahu wata'ala ba zai daga kafa ba ga dukkan wanda ya zamanto a cikin tsare shi babu Allah to shi Allah ya ja hankali cewa ku bi tun ana zaman lafiya tun kanin abubuwa su rikirkice muku ku bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku kar ku bi abin da yake saƙe-saƙe ne da soye-soyen zukatanku to shi Allah ke cewa idan kenan ba ku bi ba abin da zai biyo bayan shine abin da ran ɗan adam baya so menene zai biyo baya Allah ce qabla min qabli an ya'tiyakum al'azab tin kahin azaba ta sabka a gare ku mana kahin azaba ta zo ta same ku sannan kuma wannan azabar idan ta zo ta same ku za ta same ku ne baghtatan kwatsam ba lissahi ba tsammahani ba shiri haka abin zai zo ya duro muku kamar abin za ku ganshi a mawanki kenan abin da ke kanku shine ku bi Allah subhanahu wata'ala kar ku bi abin da zukatanku za su raya muku sannan kuma ku ji tsoron tabbatuwar azabar Allah a kanku a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta wannan azaba ta zo ta same ku tabbata da lokaci to wannan azaba tana zawa bagtatan Allah ce wa antum la tash'urun a daidai lokacin da ku ba kwa shu'urin me yake faruwa sai dai kawai ku ji ku tsamo tsamo a cikin azabar Allah subhanahu wata'ala a wannan gaba ta wannan aya idan muka duba cikin alkur'ani mai girma muka dudduba wasu wurare za mu ga al'ummomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da su a daidai lokacin da malamansu annabawansu suna musu wa'azi suna musu gargadi suna ga cewa abinda wannan annabawan suke haɗi kamar ba haka nan bane ba sai da suka wayi gari kawai fa asbahu fi diyarihim jathimin ka allam yaghlaw fiha sai ga su ba da sun wayi gari suna gurbani a cikin gidaddajinsu Allah ya zama sa su sun zama tarihi da haka duk mutumin da zai saba wa Allah subhanahu wata'ala to ya jira azabar Allah a kan shi abinda ake bukata a gare ka shine kai gaggauta tuwa zuwa ga Allah tun kafin wurshin dama ya zo maka sannan aya ta gaba Allah ke cewa an taqula nafsu ran dan adam za ta ce wani irin dan adam ana nihin kafiri ana a lokacin da wannan azabar ta zo ran kafiri mujirimi mutumin banza mutumin da ya aikata abin da ya ga dama a cikin duniya zai ce ya hasrata ayya nadamati kaiton nadamata kaiton taɓewa na dukkan mutumin da bai bi Allah ba a lokacin da azaba ta zo to a lokacin kuma zaka ji shi yana rakin cewa ya hasrati bi ma'ana ya nadamati shine dan adam yake ta karin magana yake cewa mutum ya ayyuwatar da ayyuka managarta tun kahin ranar nadama yanzu tun da daga lokacin da ka riƙa nadama kana dama na yi kaza to abuwa kuma sun riga sun lalace to kahin wannan lokaci ya zo wa ɗan adam kenan ya kamata ya gyara ya bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya sabtar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan tun kahin ran kamuri ta zo tana cewa ya hasrata bi ma'ana ya nadamati ya nadama ta akan abinda ma farrattu fi jambillah abinda ne sakaki akan shi game da abinda ya shayi haƙƙin Allah subhanahu wata'ala falam uti'hu kama ata'ahu ghayru nazo na rayu ban yi da'a ba ban yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda waɗanda suka shiga aljanna suka yi da'a suka yi biyayya to nan Allah yana ambata wa ɗan adam ƙarshen labarin ne ya ba ka ƙarshen labarin saboda karka zo wata rana ka yi na daman cewa dama na yi kaza to Allah ya baka labarin dama ya baka labarin idan baka yi baga abin da zai faru to karka tsinduma kanka cikin wancan rikici abin da ke kanka shine ka yi kokari ka gyara tun lokacin da kake da damar da za ka gyara kenan zai rika cewa ya hasrata ala ma farraqtu fi jambillah kai can nadama ta game da abin da ne sakaki a kan shi a cikin haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tozartar da sallah ta hanyar tozartar da azumi ta hanyar ƙarancin biyayya ga mahaifa ta hanyar karatu ne ta hanyar wane ne kai abin da kake so kaki aiwatar da waɗancan abubuwa ba sallah mai kyau ba sallah irin sallar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba a yin ta a lokaci in kai ga dama kai in kai ga dama ka ki in kina kallon tele sai kallon ki ya kare ki ba za ki tashi ki sallah da sauran irin abubuwa wanda dan adam yake sanya su a gaba ya zama to ya tozartar da haƙƙin Allah subhanahu wataala to a gobe kiyama zai zo yana nadaman ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah sai ce wa in kuntu lamina sahirin ai almustahzi'ina bidinillah tabbas shi da kanshi zai tabbatar wa kanshi cewa na kasance daga cikin masu izgili na kasance daga cikin masu izgili da addinin Allah subhanahu wa ta'ala almustahzi'ina bidinillah ta'ala wa ibadihi almu'minin yayi izgili ga Allah yayi izgili ga waɗanda suke bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to kaga kenan iya ɗaya daga cikin abin da zai kai ɗan adam gidan wuta shine izgili da addinin Allah sannan kuma iya ɗaya daga cikin abubuwan suke warware kalmar shahada ko da kin yi imani idan da zaki izgili da wani abu daga cikin abubuwan da addini ya zo komin karantar shi to wannan abu kuma yana iya sawa ki wuce ki bar musulunci duk kwanaki ga cewa abin ba wani abu ne ba yanzu misali ƙadiyar hijabi saboda ke yar boko ce kin rika kin giga sai ki rika bayyana wa mutane cewa kai wannan hijabi ai ba dole bane ko kuma kawai an takura wa jama'a an hana ta sadar an yi kaza an yi kaza waɗannan maganganun da za ki rika faɗi zai iya sa ki bar musulunci gaba ɗaya ɓat ki bar musulunci jumlatan wa tafsila saboda izgili ne da wani abin da addini ya zo da shi da haka duk abin da ya zai tabbata cewa addini ne bincike aikatawa daban kina nan a matsayin ki ta musulmi mai sabo amma ki bude baki ki suka da abin da manzo Allah ya tabbatar ko abin da Allah ya faɗi cikin Qur'ani to wannan kuma zaka bar musulunci kai tsaye to shine anan shi a cikin nadamar da yake yana cewa ya hasrata ala ma farratu fi dan fi jambillahi wace wa in kuntu la min as-sakhirin lalle na kasance daga cikin masu izgili da addinin Allah masu izgili ga a bayin Allah na gari yanzu ki lura da kanki idan dai akwai kimtsin addini tare da ke to akwai wuraren da an kika je za a riƙa yi miki wasu maganganu na izgili don a yi ƙoƙarin sabke ki daga saman abin da kike sama saboda ɗan adam matuƙar cewa ba na kirki ba ne ba to ya fi so kowa ma ya lalace yadda shi yake a lalace to ƙoƙarin shi da yunƙurin shi da maganganin shi da ayyukan shi duka suna tabbatar da cewa yaya za a yi kamar yadda na lalace wani ma ya lalace dukkan wata ƙawa wadda babu Allah a gabanta za ki zuba haka tsarin da idan za ku yi arba ɗari za ku haɗu so ɗari da ita to ita kuma ƙoƙari take ya za a yi ta cusa miki wani abu na son duniya da fanɗarewa Allah da taka karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tana jan ki bane zuwa ga bautan Allah da'a ga Allah biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka zaka samu kamar da Laraba suke cewa al-uyur ala ashkariha taqa'u bi ma'ana tsuntsaye akan tsarin su suke tahiya idan ke mutum ne kirki ce to wajibi ne kilisa mutanen banza saboda za su iya canza miki tunanin abin da ke tare da ke na addini kamar da ake cewa abokin mai kanwa baya rasa burbuɗi ko to da galibi idan dai mutum zai musa habanci mutumin banza to wallahi za ka ga cewa shi ma sai ya tasirantu da halin wannan mutumin na banza ne kai rauni ɗan ƙarami da zai maka shi ne ka riƙa jin cewa yau ai dan an aikata aiki kaza ai ba wani abu ne ba ko da kai baka aikatawa ba wani burgiya bane ki rika ce ai abakai ki gaba ɗaya haka suke kaza ne bisu da ɗabi'a mai kyau bisu da hali mai kyau kuma a cikin su kike amma kuma ke ga kiran masha Allah tabarakallah wallahi ki hankali kaidi ne daga cikin kaidi shedan ubangijin da ya halicce ki ya yi ki sanin kanki da kanki yace ki hisanci kawayen banza annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari na abokin kirki da abokin banza ya ce abokin kirki kamar mai sayar da turare ne idan za ka yi musahaba da abu mai sayar da turare dole sai an samu ɗaya cikin biyun da ya faru ko ya shafa maka turaren ka ji kamshi ka ji daɗi ko kuma ko bai shafa maka ba sai ka amfana da shi tun da kamshin da yake tare da turaren ai ba zai iya riƙe ba ya hana ka ba to shi mutumin kirki an kai dan kama kwamfutanshe shi ba da ka zauna tare da shi za ka amfana da shi kina zaune tare da ita wacce tashi tashi mutu wajen karatu wacce mu makaranta wacce tashi lokacin sallah mai alwala mai sallah wacce mu karanta qur'ani wacce hadisi kaza inna wai me yake cewa ni abu akwai abu kaza ina da matsala akan shi bangaren addini ko ni abin da addini yace akai mu tambaye kaza mu yi kaza mu yi kaza da sauran ayyukan alheri kuna zaune tashi mu yi wanke wanke tashi mu yi shara tashi mu kama mamma aikin ta kafin ta dawo tashi mu yi kaza kaza kaza kaza da sauransu wannan abakantaka na kirki kenan amma irin kawayen da za ta zama to kawai shagaltu shagaltu banda danna waya muku da aiki uwayen ku aiki kamar da kashe su amma kun zo kun haɗa kai da wasu miyagun abokai ya zama to uwayen suna yin ƙoƙarin tarbiyyar kansu da ƙahonsu amma abin sai gagara saboda ba a samu kawaye na kirki ba kina yi kawai tana warwarewa kamar da malai ambata mana shekarun jiya so da yawa yaran da suke cikin rayuwa irin na ƙuruciya sun yi ɗaukar shawarwarin ƙawayensu sama da yadda suke ɗaukar sha abin da uwayen suka faɗi wani ma yana kallon mahaifiyar shi ga ta nan wata insana insana ce ma kaflar tarihi ana ga cewa wannan ai sauran musu fahimta ba abuwa kuma suke gane ba su an wuce wannan wajen an yi nisa an yi kaza an yi kaza su kusa gane suna faman ga abin da za ki ki tsira ke kuma kina ɗaukan maganganun wanda suke kawaye ki mutanen banza wanda da yawa daga cikin yara kawaye sun lalata su to abakantaka da mutumin kirki abu ne addini ne addini ne kowa ya nemi abokin kirki wanda ka lura cewa wannan mutumin iya da tsoron Allah wanda ta bacin ta da tsoron Allah gurgurin hali to ko da babu abakantaka tsakanin ku ki kokari ki kirkiri kawance tsakanin ke da ita ta hanyar da za ku rika taimakawa junan ku akan bin Allah wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ku rika taimakawa junan ku akan bin Allah amma idan ka gana neman kawance da wata ko zamanto ita ɗin gogegiya ce a wani ɓangare daga cikin ɓangarorin rayuwa ana ga za a amfani ta a duniyance ko kuma ya zamanto a tana da kuɗi wanda ana ga cewa idan aka matso kusa da ita za a amfana da wannan abin da ke hannunta amma ƙalla za ka samu mutumin da yake neman abokantaka don Allah wacce tana son Allah sai ki makalkale mata ta zama to aboki yake kawaki saboda ta taimaka miki wajen aikata ayyuka na alheri irin wannan tsawancin nawa ake samun shi ɗan kaɗan ne sai dai akan masalih masalih duniyawiyya ‘yan tere na rayuwa wannan ba matsala kowa zai ba ba mai ƙasa a gwiwa to shi da mazalla yake ba mu labarin misali na abokantaka na kirki da misalin abokantaka wanda yake na banza kamar mutumin da yake kira ne ba ana sukan sana'a ta kira ba ne ba ziga-ziga zigi da sauransu makera ba ana sukan sana'a ba ce ba bal ana nihi ana bayani akan abin da mutum in yi taimakera zai same shi ko ka ji kauri na ƙarfin da aka gasa ko kuma ana cikin wannan bushe-bushen da wata wuta ta zo ta ɓarin maka ta tsora maka riga dole sai ɗaya daga cikin biyu to shi aboki na banza duk yadda aka yi sai kin tasirantu da ita wajen aikata aiki wanda yake na ba daidai ba saboda shi ran dan adam kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ran dan adam tana nan a matsayinta zukata kala biyu in ka aikata laihi a maka dugo baki an ka aikata alheri a maka dugo wari wannan aikin banzan da za ta rika aikatawa kina ji ko kina saurare ko kina gani kina ga kawun ba komai bane ba yau da gobe abin nan zai zamanto yayi tsatsa a cikin zuciyarki ya kai matsayin da ke ma kina ga abin nan ba laifi bane ba in aka zo ana magana da sunan addini akan cewa abu kaza laifi ne har ki rika ji a cikin ranki cewa addinin nan ya cika zahi to an tsaka wannan matsayin kuma abubuwa sun riga sun lalace Allah kiyaye da haka dan adam zai rika zai rika jaje yana cewa alama farattu fi jambin lahi wa in kuntu da miyar khasirin a bayan su kuma zai rika cewa lau annali au ta kula ko kuma dan adam din zai rika ambata cewa lau annallaha hadani lau annallaha hadani inda Allah madaukakin sarki ya shiryar da ni kenan ana kuma hujja ce ke badawa amma hujja ce ta banza أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين yace ai inda Allah ya shirye ni da zan zama to daga cikin mutane masu jin tsoron Allah yanzu na hujja ce ba hujja bace ba Allah ya halice ka ya baka daman imma shakiran wa imma kafura ko kai godiya ko kuma ka kafirce ka zabi hanyar kafirce ka je gobe kiyama kuma ka rika hujja akan cewa ai inda Allah ya ga dama da ka zama to daga cikin masu jin tsoron Allah wanda wannan kuma zai nuna mana rushe wani mabda daga cikin mabadi na banza wanda wasu ke tunanin cewa wai kawai in ka ga mutum a shirye ai kawai haka ne taufiki ne na taufiki ne amma kuma akwai iktisadin abubuwan da shi zai tunda Allah ba shi dama wa hadainahu najdain faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haka kafin za su je gobe kiyama su tsaya gaban Allah su ce ai law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min dunihi min shay wasu ce ai inda Allah ya ga dama da ba mu shirka ba inda Allah ya ga dama uwaye mu da ba su shirka ba inda Allah ya ga dama da ba mu haramta abin da Allah halatta ba Allah ce ku kyale su kazalika qala allazina min qablihim wa sun gabace su haka suke hudi dama ba abin da yake gaban su yanzu in ba dan azaba Allah subhanahu wataala ba to iya daga cikin hujjar da mara hujja zai bada lau annallaha hadani la kuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'azab ko kuma dan adam ya maimaita lokacin da zai ga azaba kiri da muzu yanzu ba labari bane ake baki dan wanda wanda ya mura na akwai gidan wuta akwai kaza kaza akwai wane ne akwai wane ne duka labari ne mai imani zai gaskanta shi saboda labari ne daga Allah da manzan shi ba wanda kai Allah gaskiyar labari waman asdaqu min Allah haditha waman asdaqu min Allah qila wanda kuma ya zamanto kafiri ne shi ko zai kareta sai ce ba haka nan bane ba to an yi jin gobe kiyama ya gani kiri da kiri gashi ga azaba sai ya ce lau annali karratan almana ai lau annali raj'atan ila duniya ina ma a ce ina da damar da zan dawo duniya fa akuna idan min almu'minina alladhina ahsanu in zamanto daga cikin masu imani wanda za su kyautata aiki sallah azumi zakka qiyamul layl karatun qur'ani biyayya ga ma'aifa salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkan wani aiki na da'a yanzu a ina ne fitar da wannan maganin a kiyama ana dawowa kalla tahiya ta yi tahiya babu zancen da dawowa to wannan hujja ce wadda dan adam zai rika lokacin da ya ga azabar iri-iri ai shi ne ta Allah ke ce musu a fasihirun haza am antum la tubsirun اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون anan gidan duniya aka ce musu kiyama ya rika cewa sihiri aka ce musu kaza su ce sihiri aka ce kaza su ce ƙarya ne sai Allah ya kai su an danna su a cikin gidan wuta Allah ce musu to a fasihirun haza yanzu shi ma wannan din sihiri ne am antum la tubsiruna ko kukin buku gani ne akwai damar karyatawa babu tun da gasin nan tsawo-tsawo a cikin azabar Allah sai Allah ce musu islauha ku shige ta ku zauna a cikinta fasbiru ku yi haƙuri aula tasbiru ko kuma far ku yi haƙuri sawa'un alaikum duk ɗaya a tsakani da Allah don mi ɗan adam yana ji yana gani zai ɗauki ƙafashe ya sa cikin wuta don mi ɗan adam zai ɗauki kanshi ya sa cikin matsala matsalar da ba wanda ya isa ya maka maganin ta sammai da ƙasir da abin da ke cikinsu gaba ɗaya don mi ɗan adam yana da damar da zai gyara alaƙa tsakanin shi da ubangiji tsaya yana wasa don mi ɗan adam zai shagaltu da rayuwar da take taƙaitacciya ce mai ƙarewa ce ba a bakin komi take ba dan mi dan adam zai yi wasa da wancan gidan da bayyana karshe in aka tafi an tafi kenan magana ta rige ta kare dan mi zaka yi sakaki wajen sa kanka cikin azaba me yasa ba zaka yi aikin alheri wajen ka samu ni'ima ka samu aljanna ka samu irin waɗannan ababen da Allah ya tanadin sa a cikin gidan aljanna dan mi dan adam ba zai ba kai shi lissafi ba dan mi dan adam ba zai ba kai shi adalci ba adalcin da za ka ma kanka shine ka tsaya ka ma kanka hisabi tun kafin a zo ranar da za a maka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum ku yi wa kanku hisabi tun kafin a muku hisabi ku auna ayyukanku tun kafin aura muku su don haka wajibi da ɗadan karya shagaltu da abin da yake na rayuwa ƙari yake abin da iya da limit za a waye gari babu an ƙare shi ke na an wuce wajen fajikin an yi turnanta an ƙare yanzu mi zai biyo baya alhayatul haƙiƙiyya hayatul sidq rayuwa ta gaskiya rayuwa da take cikin adalci amma sai ga ɗadan ana karanta mashi ayoyin Allah yana ga cewa shi a bar shi abin da ya ga dama da iya da libertai abin da yake so rayuwar shi ce ba wanda ya sai shiga cikin rayuwar shi da sauransu ina kake ina rayuwar ta da su baka iya mallaka wa kanka komai na amfanarwa baka iya mallaka wa kanka baka iya gusarwa kanka komai na cutarwa kai inda da kake jijji da kai a yanzu ubangiji sai zo da ka kasa ba kowa bane kai dan adam ɗin da yake ji da ɗagawa da girman kai da busa hanci da nuna cewa munewa ne yanzu yanzu Allah yana iya jarraba shi da wani abin da bai taka kare karya ba sai ka gashi a yadda a ƙasa yana wayo Allah ko mutumin da yake da girman kai ana wane ga kujera yana a ku bari ƙasa ma ya isa ba haka rayuwa za a zo a wayi gari wata rana ka zo wajen zama a riƙa wane ga wuri mai kyau zo zauna kana a'a daga nan ma ya isa shu'uri ne kake a cikin zuciyarka cewa lalle kai mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine anan tun kafin dan adam ya kai inda zai yi nadama ya gyara ya zai rika cewa law anna li karratan da ina da daman maimaitawa in komo gidan duniya fa akuna min al-muhsin sai in kasance daga cikin iya na gari masu bin Allah masu kokarin aikata ayyuka suke na ibada ne to irin wannan aya idan irin tace Allah an bata mana a can cikin al'ami Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadibun ya bayyana a gare su abinda da ba sa gani ana ce azaba ana ce gidan wuta suna da abin kamar tatsiriya ce tarihi ne ba haka nan bane ba yanzu ga suna a cikin ta sai su ce kash ashe abin haka ne a mai damu gidan duniya mai aiki alheri Allah ce kyale su ƙarya suke ko an maido su bisa aikata alheri yanzu ne hana ka aikata alheri wani miye kake da wanda ya shagaltar da kai akan ka ya hana ka mutawa Allah subhanahu wataala miye kake da a matsayin kambacin bautan Allah a cikin rayuwar nan baka da rayuwa ce gare ka taƙaitacciya take cike da ƙalubale kai inda ɗan adam yanzu in ka ciwon abu ya rikita maka ciki sai aka gaba ɗaya kawo daga cikin hayacinka ka hutu daga cikin hayacinka ka kuma wani abu daban kinkin mai rikicin nan da aka ɗan adam rayuwar shi ba wani abu ne wanda yake kama kama ɗan adam ubangiji kama da kama bawon shi wani abu ne wanda yake kiske mana shi sahal ba basir jiddan abu ne mai sauki amma ɗan adam ya taka wani matsayi malam kawai an ra'ahu stagna yana da ya wadata yanzu ya sami mulki sai ya rika taka mutane da ya ga dama yana taka dokokin Allah yana karya su kutsu-kutsun yadda ya ga dama da aka ɗan ya ba kai shi lissahi tun kahin ya jewa kai cikin irin wannan rikicin da bayyana iko da zai cire kai shi daga ciki Allah bayan wannan wannan mutumin ya wannan takamuri tana cewa kai cin asara na na taɓe na kasance daga cikin masu izgiri da addinin Allah na kasance daga cikin wanda ba sa yin addinin Allah na kasance ba daga cikin waɗanda ayoyin Allah sun zo mun nayi kaza nayi kaza inda Allah ya ga dama da na zama mai imani inda Allah ya ga dama da na zama kaza Allah ce bala aha laysa al-amru kama taz'um anta al'amarin bayan da kai kin tsammani bane ba na cewa inda Allah ya ga dama da na yi imani inda an mai mu gidan duniya da zai sake aiki alheri mu yi sallah mu yi azumi mu yi kaza mu yi kaza Allah ya ce laysal amru kama tazumu anta man bala aha abun ba yanda kake tsammani bane ba tatamanna alhidaya kana ta buru cewa kai ka shiryu kai wane ne wa qad ja'atka ayati alhali ayoyin Allah sun zo maka an sabkar da qur'ani an turo da manzo biyo baya yayi bayanin wannan alqur'ani mai girma kuma duka baka shiryu ba kana jira ne kike jira shirye da kai Allah ce bala qad ja'atka ayati ayoyin sun zo maka amma ni ya faru da ayoyin nan suka zo wastakbarta sai ka girman kai wa kunta minal kafirina ka zamanto daga cikin butulu game da ni'imar Allah ka zamanto daga cikin masu kafircewa ni'imar Allah ga ayoyin Allah sun zo a karanta maka Qur'ani a karanta maka hadisi amma ba ruwanka a cikin tsarin rayuwar ki babu zace a karanta miki ayar Qur'ani ko hadisi a ku magana ce kawai ta rayuwa magana ce ku kallo ku tsotso rayuwa daga yammacin duniya ku zo ku rika basin ta anan rayuwar da ku da ƴaƴanku gaba ɗaya ya koma saman rayuwa ce irin ta bature wanda bayyada ka'ida bayyada addini bayyada haram bayyada halal sai abin da zuciyar shi ta ga dama sai ɗan adam musulmi mai watan ya shiga aljanna sai ya ɗauki rayuwar shi shi a bakin komi take ba shi ƙoƙari shi da himmar shi da kazar-kazarƙe shi da hanzarin shi a rayuwa duka yaya za a yi kwaikwayi wancan mutumin da bai da addini san zuciya shigo ko shigo ba tabbas ya shigo don haka abin da ke wajibi akan bawa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi zai sa bawa ya tsira da taka tudun na tsira a wajen Allah subhanahu wataala waɗannan ayoyi da karanta suna karantar da abubuwa kamar haka abu na farko bayanu fadlillahi wa rahmatihi ala ibadihi bi qabuli tawbati abdi in taba mahma kanat dhunubu wannan ayoyi suna mana magana akan falalar Allah da rahamar shi akan bayi ta wata hanya ta hanyar Allah zai amshi tuban bawa diyan da irin zunuban da bawa ya kaddamar idan ya tuwo zuwa ga Allah subhanahu wa Allah zai amshe shi mun karanta hadisai sun wuce a lissafa jiya anan abu na biyu da'watullahi ar-rahim ila ibadihi al-muznibin kira da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ma kai shi akan can shine ar-rahim mai tausayi zuwa ga bayi shi wanda suka yi sabo duk wanda ya saba wa Allah ya gaggauta tuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya amshi abin da ke addinin Allah ne ya tsantsantar da Allah a cikin bauta wannan shine abin da ake bukata abu na uku taqrirul ba'th wal jaza a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da cewa akwai za a tayar da mutane daga cikin kabarin su bayan sun mutu kuma za a musu sakamako bi zikri ma ya'dusu fihi wa ma yajri wa ma yajri fi sa'atihi min ahwal ta hanyar kuma an ambata mana abin da zai faru a farfajiyar gobe kiyama mutane za su to daga cikin kabarinsu yadda ka san tsoro za a daga kullowa kulkul wacce ta kullu wane ya kullu wacce ta kullu wane ya kullu suwa da sun kullu kuma za a amsa kiran Allah yattabi'una da'iya la'i wajala za a bi mai kiran ubangiji ba wanda isa ya karkace yayi wata kwana ko ya shige wani waje babu kai sai an ce wa dan adam ma ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bi sultan ya kai dan adam da aljanni duk wanda yake ga cewa zai iya gudu ya gudu ga hili ga mai duk inda zaka ta cikin kulawa ubangiji kake sannan waɗannan ayoyi kuma suna karantar da mu cewa wujubu ta'jili tauba mutun ya gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala wal mubadara biha qiya qabila aw qabla hulul al'azab tun kafin azabar Allah tabbata akan ka gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na biyar wannan ayo suna karantar da mu at-targhib fil akhdh bil azaim wa tarki ar-rukhas li ghairi darura duk abin da yake bautan Allah ne ka rike shi kamkam kar kai wasa duk abin da yake ibada ce ga Allah subhanahu wataala to karkai wasa akan shi sannan abu na shidda waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa falalar taqawa jin tsoron Allah wal ihsan da kyautatawa wa fadlil muttaqin wal muhsinin da falala da waɗanda masu tsoron Allah suka samu kuma da masu kyautatawa a cikin addinin Allah kyautatawa ta hanyar bin ni Allah ya ce ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi i nayi bari na bari rayuwarka tunaninka kowane lokaci yana zuwa yana zauwa ne akan abin da shari'a addini yau nawa ne daga cikin mu suka sanya addini ya zama to shine tsarin rayuwarsu nawa daga cikin mu suke tunanin cewa abu kaza in zan aikata Allah ya halatta ko ya haramta duk abin da zuciyar shi ta raya mishi ko aikatawa zai dan adam ba zai tsinci kanshi a cikin wannan takeici ba da tashin hankali da firgici da rikicin da bayya da maganin shi in ba a dalilin bin abin da zuciyar shi ta raya mishi a gidan duniya ba dan haka Allah madaukakin sarki ya ambata mana bin son abin da zuciyarka ta raya maka shine shine ƙarshen mata bacewa ne bawa ya dogara da abin da zuciyar shi kawai ta raya mishi daga zuciyarki ta ce miki ika za kawai yi zaki Allah ya yarda bai yarda ba ke ba ruwanki ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani mai girma Allah ke cewa fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira kar ku bi abin da zuciyarku ta raya muku sai ku karkace ku bar abin da ke karantarwar Allah ce subhanahu wata'ala sannan kuma Allah ce wa alihkum bainahum bima anzalallah ka musu hukunci da abin da aka sabko musu daga wajen Allah subhanahu wata'ala wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk haka Allah ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun haka kuma Allah ke cewa a cikin alqur'ani mai girma ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila Allah yayi jan hankali akan dan adam kar ya zama to daga cikin mai son zuciya shi ne bahaushe ke cewa daga bin son zuciya sai bata dukkan mutumin da zai ma zuciya shi ɗa'a to wallahi wani mutum ya bace ya bace bat saboda ita zuciyar amara bisu ije tana yawan umurtan ɗan adam da aikata aikin da yake ba da daidai ba to idan ya zama to dan adam kuma zai biye wa zuciyar shi akan abin da take so to sai ka dan adam ya wuce ya bar ya bar abin da yake daidai ya shiga wata hanya kuma ta daban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi masu dama cewa dan adam ya nisanci abin da yake son zuciya ne a riwaya ta imamu muslim Allah ya rahama a gare shi hadisin hudhaifa Allah ƙara da gare shi Huzaifa yake cewa ya ji da kunnen shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa tu'radu al-fitan 'ala al-qulub kal-hasir 'udan 'uda fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatan sawda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatan bayda hatta tasira 'ala qalbayn على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم yake ambata mana a cikin wannan hadisi na Huzaifa Huzaifa yace manzon Allah ya ce tu'radul fitan ana bujuro da fitintinu alal qulubi akan zuciyar dan adam kal hasiri kamar yadda ake saka tabarma udan udan tsinke tsinke yanzu duk mutumin da san tabarma misali karamlu wanda ke da kaba ai saka take saka na kuma kaba ce za a je a hudo a zo a tsaga ta a daidaita ta za a ganta falla falla haka ana hada ana ana ana ana tubkawa har ta kai tabarmar da dan adam zai shuhuda ya zauna sannan kuma tabarma irin ta leda ita ma kusa haka nan ce ai roba ce haka siri siri siri aka hada su a waje guda ka saka sai suka zama to me tabarmar da dan adam zai iya zama to wanzan yake cewa haka ake bujuro da fitina akan zuciyar dan adam tsinke tsinke daya daya a hankali a hankali kadan kadan kana da abin kaman ba diyawa bane ba an yi haɗu sai ya zama to maka tashin hankali sai ce kal hasiri udal uda sai ce fa ayyu qalbin dukkan zuciyar da ushribaha ta bude kanta ta rika amsan waɗannan fitintinu fitinan kuɗi ya zo ta bude ta ta bude ta amsa sha'awa ta bude ta amsa mulki ta bude ta amsa sabon Allah ta bude ta amsa komai yazo zuciyarki amsa kike kawai to sai a miki nuki tafihi nuktatan sauda sai a miki dugu baki a cikin zuciyarki fitina kaza ya zo kin amsa sai a miki dugu fitina kaza ya zo sai a miki dugu dugu baki dugu baki dugu baki ana miki yau da gobe mun samu kalan zuciya ta farko kenan sai magana ce wa ayyu qalbin ankaraha dukkan kuma zuciya da ta kiyamace wannan fitinar fitinar dukiya ta zo ga kudin haram kace subhanallah sha'awa fitinar sha'awa kace subhanallah zalunci subhanallah ka tsarkaka ka kame kanka ya zama to duk fitinar ta tun karo ka kana kokarin dora ta saman sikelin Allah ya yarda ko bai yarda ba to kai kuma nuki tafihi nuqtatan bayda sai a tsayi ma zuciyarka dugo bari dugo bari dugo bari fitinan kaza ya zo ka kauce baka amsa ba dugo hori fitinan kaza ya zo ka kauce baka amsa ba dugo hori yanzu kenan mun samu zuciya kala nawa kala biyu da wadda take amsan fitina ana mata dugo baki da wadda ba ta amsan fitina ake mata dugo hori sai manzala ke cewa hatta tasira ala kalbai sai an waye gari kawai kalan zukata kala biyu ne a dabbai ya ce ala abiyaba kalan zuciya ɗaya zuciya ce fara tas kenan wace kalan zuciya ce mai amsar fitina ko da mata amsar fitina ha wadda ke amsa ko da mata amsa wadda mata amsa wadda batta amsar fitina ita ce zuciya fara tas sai ce misla safa tana da ƙarfi kamar dutse ita zuciyar a miss mustapha mazala ce falata zurruhu fitnatu ba wata fitina da za ta taba cutar da wannan zuciyar ma damati samawatu wal ard wannan shine kalan zuciya ta farko sai zama to zuciyar ta shiga cikin kariya ta ubangiji subhanahu wataala ba abin da zai cutar da wannan zuciya yanzu sai kalan zuciya ta biyu ita kuma ya take sai mazalla yake cewa wal akharu kalan zuciya ɗaya ko mai amsan fitina wanda ake mata dugo baki mazalla yake cewa sai ta zamanto ala wal akhar wal akharu aswada mirbadan za ta zamanto zuciya ce baka kirin kamar guga guga wanda ake sa a cikin rijiya a jayo ruwa zuciya sai ta zamanto kamar haka nan kuma wannan gugan mirbadan kalkuzi mujakhiya kamar guga wadda aka kife ta misali da ki dauko ƙwariya ki kife ƙwariyar da sai ki dauko misali haɗi ki rika zuba a samanta akwai haɗin da zai tsaya ba haɗin da zai tsaya ko to wa irin wannan kalar zuciyar ba wani aikin alheri zai shige ta daga lokacin ta zamanto la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa bai san aikin alheri ba bai san kyamata aikin banza ba duk inda ake badakalan aikin banza sai ka same shi anan duk inda ake aikin alheri ba za ka same ta anan ba me yasa shine sai ka koma can cikin mutaffifin Allah ya ta kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciyar ta yi kanta ta yi tsatsa a kan abin da suke aikata na ba daidai ba da aka ɗan adam shi zai ba kai shi wannan gata ki jure ki cije a kan aikata aikin da ke managarci da nisanta dukkan aikin da ke na banza saboda ɗan adam ya samu zuciya fara wadda allah zai kare shi daga dukkan wani abin da yake fitina ce fitintunu kuma ga sunan yanzu birdik allah mana jagoranci wannan shi ne abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana a cikin wannan hadisi don haka dai dan adam ya nisanci son zuciya wanda zai kai shi zuwa ga mahallaka ya je gobe kiyama yana ta wurga ido yana ciccire ido yana cewa ya hasrata ala ma farrattu fi dambillahi wa in kuntu min min as-sakhirin da irin sauran bayanan da zai aya ta sattan Allah ke cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin mutakabbirin wa yunajji allahu alladhina ittaqaw bi mafadatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون وأن آية الله كتاب ويوم القيامة أي بأن يبعث أو يبعث الناس من قبورهم ranar tashin kiyama tana tabbata ne ta hanyar tayar da mutane daga cikin kabarukansu summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun za a sake yin busa na a cikin kaho busa na biyu sai ka ga mutane a tsaye suna kallon juna to wa yawmal qiyamati Allah ce a wannan rana taral ladina kazabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ƙarya bi ma'ana allazina ittakhadhu awliya'a min dunihi wanda suka ɗauki wasu majibintan lamari wasu waliyai wasu masoya koma bayan Allah subhanahu wata'ala wabil qawlil kadibi alayhi subhanahu wata'ala kuma suna faɗan maganganu na ƙarya a wajen akan Allah to waɗannan mutane a gobe iyama yaya halin su yake Allah ce wujuhuhum muswadda fuskokin waɗannan mutane sauda min al-karbi wal hazani وعلامة على وعلامة على أنهم من أهل النار وأنهم ممن كذبوا على ربهم ذاك كفستن سياي بقي كرم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ذاك دوكن سكاي قريا ga Allah suka dauki wasu mutumin lamari daban ko bayan Allah zaka ga wujuhuhum muswadda fuskokin su bakake ne kirin daga damuwa bakin ciki shiga wani irin yanayi yanzu dan adam idan wani abu ya gito maka a nan gidan duniyar nan wani abu mara daɗi sai ka ga ya gigita ka ya hudu daga cikin hayyacinka haka tana faruwa kuma ta faruwa to babu kafewa da asara kamar mutum zai gobe kiyama ya gaishe a cikin waɗanda ba za su samu rahamar Allah ba sai ya ɗimauce fuskar za ta yi baƙi kirin daga kagan shi kagan matsala wujuhum muswadda Allah ce alaysa fi jahannama ai alaysa fi jahannama ma'wa yanzu shin ba a cikin jahannama bane ba masabki wa mustaqir da matabbata lil mutakabbirin ga masu girman kai amsa ita shine eh a cikin gidan wuta anan ne matabbatar dukkan wani mutumin da yake da girman kai bala inna lahum fiha lamaswa bi'sa bi'sa huwa min maswa lil mutakabbirina min ibadillahi ta'ala wanda shine mafi muni mafi hatsari mafi kazamtar masabki a gobe kiyama dan adam ya tsinci shi a cikin gidan wuta alaysa fi jahannama wai shin a cikin jahannama ba a nan bane adda kai matabbatar almutakabbiri da masu girman kai girman kai an tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake magana akan girman kai sai wani yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ɗayan mu yana so rigar shi ta zaman to mai kyau takalmi shi zaman to mai kyau kazan shi zaman to mai kyau kowa yana so ya ɗauki wanka ya yi ado ya yi kyau suka fahimci wannan abu a matsayin shine girman kai mazalla ya ce a inna allaha jamilun allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau ya ce abinda ake cewa girman kai shine baɓarul haƙƙi wa gamɗin nas ƙin gaskiya ƙin gaskiya kin san abin nan ba daidai ba ne ba kike aikatawa wata yadda muke nasiha yanzu ke wanda ke za ki bin nasiha ke kin isa ki bin nasiha ko kuma a an bata faɗa kan ma ma sha Allah sadaqallahu alazim sannu ma tsoron Allah kaga wannan shi ba girman kai ne akan cewa a ba zan amsa ba abin ya zama kayan izgili ma ko ayyana sai a ce um ustaz kai ka ce shi kadai Allah dora wa doka duka asalibu ne na izgili wanda wajibi ne ɗalibin nisance su kuma alamar su girman kai sannan ustaza sannan masu tsoron Allah kaji mutanen Allah ko waɗanda take waɗe izgili da take waɗe shi don haka abin da ke cewa girman kai shi ne ƙin amsan gaskiya ko kuma zuwa aiwa zuwa ce kai wannan yaron yaushe ma'aifi ya kama mata lokacin da aka aurenta muna nan mu muka shaida a ɗaura auren ƙoka da aka yi kai yin zaka zaka wani wa'azi ka ce wani ne kai ga wannan magana kai magana kai daidai da magana da fir'aun ya hadi wa annabi Musa da ma yace mishi shi manzon Allah ne yace alam rabbika fina walidan ko ba kai bane wannan yaran dan kararre da muka tsunto a cikin teku kai da ke ne sai sabke mutane daga kallon fir'aun a matsayin manza sabke mutane daga kallon annabi Musa a matsayin annabin Allah ko kai tsaye sai ya tuno musu wancan matsayin nashi na fari kira sa kalli matsayin shi mutumin da aka tsanta a cikin ruwa aka zo aka taimake shi anan aka yi wane ne aka yi wane ne kuma zai kuma ce mutane shi annabin Allah ne wanda duka iya cikin asali salo na girman kai gaskiya ko daga bakin wata mutu amsan da ake ana duba gaskiya a karan kanta gaskiya ba dubi zuwa ga waye faɗe ta ba za ki yi aihun ɗaya miki wazi za ki aihun ɗaya ta miki nasiha kuma ɗiya nawa suka wa'uwa ta nasiha suna da yawa su rubuta takardojin malamai da sauransu wallahi mahaifina ka za yake mahaifiyata akwai matsalar ka za ka za ka za ɗiya ne za ga uwayen wasu a hankali su kuma ɗiyan masha Allah ta baraka Allah to ko ɗanki ya miki nasiha ki ɗauka yake ta miki nasiha ki dauka dan wasu ki dauka dan mu zai na kasa da kai ba shekin ta bai maka nasiha ba hamza ba matsayin babban manzo Allah yake ba da Abdul Muttalib amma yanzu yake biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu aringe kuma wannan biyayya ta tabbatar da samun gidan aljanna kina ma magana shekaru bane ba ko kuma magana kaza magana kaza ko wani kuɗi ko mulki ko izza ko gidan mu ne suwa ne a in dai gaskiya gaskiya ce ko magana ta dare Abu Hurairah da aka ba shi tsaron Baitul Mal musulmai shedan yake zawwa a sifar tsoho yana da sai taimako da dauki da wani da kaza da kaza da kaza da kaza dai karshe ya dauki abu ya bashi zai maka mushi sai ya ga daga baya gane cewa lalle fa wannan ba mutum bane ba aljani ne shedan ne yake wasa da shi Abu Huraira sai wannan shedan ke ta an kana so kan ƙara dawowa Baitul Mal na musulmi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yanzu da aka je wa shegari da sahi manzon lake tambayar Abu Huraira bakon kan ne ji ya kuka kare da shi sai ce ai ya ce wani kaza kaza in banna in banna so idan ina so kai sake dawowa in karanta kaza sai manzon Allah ce sadaqaka wa huwa kazu gaskiya hudi maka amma shi kin magareci ne gaskiya hudi maka amma shi ne ne shi magareci ne kenan wannan in dalla ala shay yana mana nuni akan cewa kenan gaskiya ana amsar ta inda gaira take inda an tabbatar da cewa gaskiya ce to da ka girman kai kare hana mutum abin da ake cewa girman kai shi ne raina mutane da ƙin gaskiya shi ne girman kai karkama mutane kallo da tsini ido kana kowa ba kowa ba ne ba kina kallon kowa a matsayin baka kai kowa ba wanda ba daidai ba ne ba wanda hajjama a tashe da cewa wacce girman kai gare ta manzala salasar yake cewa la ya dukkan jannata bayya shiga aljanna mutumin da aka samu kwatankwacin kwayar zarra na girman kai a cikin zuciyar shi ta zaga aiki ai babban sai ajiye hankalin shi ya rayu siffa ta girman kai siffa ta ubangiji kar da adam ya doko rikice dora maka shi shi na Allah ya cewa alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin ai a gidan wuta akwai masarki na duk mutumin da yake mai girman kai ne Allah ya yi tanadin gida na musamman a wannan waje ga dukkan mutumin da ya kasance yana takaddurusanci yana fandarewa dokokin Allah subhanahu wata'ala sai Allah ba yanzu ba Allah ya ba mu labarin waɗannan miyagun iya da masafkin da zai Allah zai safke su muna fata ubangiji subhanahu wataala ya kare mu sai Allah ce wayu najjillahu allazina taqaw Allah zai tsiratar ayyun jihim minan nar Allah zai tsiratar da allazina taqaw wanda suka dauki takawa suka sanya kariya tsakaninsu da azabar Allah ta hanyar yin sallah azumi qiyamul layli karatun qur'ani biyayya ga ma'aifa salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aiwatar da ayyuka na alheri suka sanya wannan abin shine matsayin abin da za su koka ya kare su daga azabar Allah ya zama ta musu sababin da Allah zai kare su daga wannan azaba Allah ke cewa yunajjillahu allazina taqaw bi mafadatihim ay bi fawzihim bil janna yanzu an tsiratar da su daga gidan wuta ko to ko ba kyalis ma haka nan ba idan aka kai su gidan aljanna sai Allah ya sa suka dace suka rabauta da samun gidan aljanna wanda wannan gidan aljanna da suka shiga wa nuzuluhum fiha sabkan su ko kuma kasancewar su a gidan aljanna la yamassuhum la yamassuhum su'u wala hum yahzanun babu wani abu na cutarwa da zai same su wala hum yahzanun ko ba sa bakin ciki a cikin gidan aljanna ay la yamassuhum su'u ai al'azab azaba ba ta taba su wala hum yahzanuna lima nalahum minan na'im ba za su yi bakin ciki ba game da abin da ya same su na ni'ima Allah subhanahu wata'ala da ka dan adam idan ya bauta wa Allah ya kare aiki dukkan wannan rikicin da ake magana harda harda da za a shiga cikin gobe kiyama duk mutumin da ya zama to akwai imani tare da shi da aikin alheri to Allah zai kare shi ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ba wani abin da zai shame su na cutarwa na azaba wala hum yahzanun ko ba sa bakin ciki kalma ta bakin ciki sun rabu da ita har abada jin daɗi ne kawai wanda baya karewa bai ya sabbaba ma gangan jikin ɗan adam matsala ba irin tarkace mace irin na gidan duniya ka mallaki kudin da ya kamata a ce komi kana ci sai a ce karkaci kaza karka sha kaza ka rage cin wane ne an yi wane ne wane ne duka dai a zuwa dora maka wasu protocolat rayuwar ta kai ta zama to muqayyada mahsura a takaice take an kayyade ta an rike ta wanda wannan yake nuna maka cewa duniya ba gidan zama bace ba to shine Allah yake bayyana mana cewa waɗancan in sun shiga wuri kaza to su kuma masu imani Allah zai tsiratar da su ta hanyar ya kare su daga azaba kuma ya ba su gidan aljanna ba sa bakin ciki kuma game da abinda ubangiji subhanahu wataala zai ba su a gobe kiyama za su yi farin ciki haƙiƙanin farin ciki kuma abin zai ma wuce abin da suke lissafi sai Allah ke ce Allah lalle Allah khaliqu kulli shay'in shine mahalicin komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah mai girma da buwaya shine wakili majibincin lamari akan dukkan al'amura gaba daya kenan dan adam ya ajje hankalin shi ko ya nemi komi a wajen wa ya nemi a wajen Allah al'amarin gaba daya na Allah ne nashi ne mallakai shi ne ka nema a wajen shi ka zama bawon shi ta hanyar aikata abin da yake ka aikata abin da yake ka bari ka bari la aqallu al-akthar min hada ba abin da ake bukata a wajen adam wanda ya wuce wannan da haka muna fata ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu tafarkin da ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ya shirye da mu ya shirye da zuriyar mu Allah ya inganta halin mu ya inganta halin mahaifan mu Allah mu iska fiye mana gafara ya gafarta wa mahaifan mu Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان ان شاء الله ورسول zamu dasa daga inda muka tsaya zamu tashi aya ta 62 insha Allah ta'ala